ai an gane yana daga cikin abinda shari'ar musulunci ta ta ta kare wato tsare darajar ita mata dan kuma ita wannan mata wadda take kafira idan ta je ta ga irin sifarta kai akwai matsafa matsafa waɗanda suke wato neman mata iri kaza don mai don za su yi wani abu na tsafi da ita akwai wanda suke neman mata iri kaza da za su yi fasikanci da ita da sauransu to kaga in wanda ta je wajen wanda ba musulma ba ita ba a da control a kanta amma in ta je wajen musulma ita wannan ta san abin da Allah ya hana ta ta san abin da Allah ya yarda ta yi da ka kaga ba ta da matsala wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi sai babu karahati kaulin insani fi du'a ya Allahumma ghfirli in shi ita wal yadkhulu bi talab wannan babu zai magana akan an hana musulmi wato musulmi wajen yin addu'a ya ce Allah ka yi mun gafara an kaso ko Allah ka yi mun gafara an ka ga dama kun yi kalma ɗaya ne ko da an kaso da an ka ga dama ko musulmi baya kawai ka ce Allah ya ma gafara kawai ka roƙi Allah saboda ga wanda ya san Allah madaukaki sarki ya saba abin da ya gagare Allah shi yasa kawai mutum ya shiga cikin addu'a wato addu'a tana da alaƙa na kudda kudda zuciya alaƙa tana da alaƙa na kudda kudda imani amma kuma Allah madaukakin sarki kowa ya ga dama sai ya amsa ba addu'a inda harshe dan ma ya amsa ba harshe dan ba wai Allah ba a masa dole ko rigima da ta faru tsakanin shedan da annabi Adam alaihi salam ai shedan addu'a yi rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun ai addu'a rabbi fa kujiba rabbi kada ka ji da ka san addu'a ne na yace Allah ina roƙonka ka bar ni to kar a kashe ni a ranar da za a tashi kiyama sai Allah ya amsa masa yace fa innaka min al-munzari ila yawm waqtil ma'lum sai ba dai wannan rana ta kare ma ba amma dai za a barka ai zuwa wata sananniyar rana da mun zai mutu shi ma amma dai za a bar shi har sai yayi tabarna kamar yadda yake kai yayi ta abubuwa yayi ta halakar da mutane Allah ta kare mu ya yi ta shigo da abubuwa ya ga abubuwan da shi dan wato shi ɗan yanzu yana fata koli shi a duniya yana zindi shi ɗan don baje koli in kun san baje koli ko yawa yana cin karen shi ba babbaka eh saboda wani lokaci ya samu lokaci mai wahala lokaci na ƙarshe lokacin da da yawa daga cikin mutane ya yana baje kolin shi a cikin kowace irin al'umma a cikin musulmi ma bai bar su a cikin addinin su bai bar su a ko ina kawai kuma ga lokaci yana ta gudu lokaci na ta sauri lokacin rayuwar mutane na ta karewa mutane na ta mutuwa eh shi kuma yana cikin karen su ba wa baka yana ta sa mutane suna ta shirka da Allah madaukakin sarki yana ta sa masu bokaye suna ta abin nan yana ta sa wa mutane dogon buri za a yi za a yi za a yi za a yi za a yi yana muntar da mutane Allah madaukaki sarki yana nisan da mutane da ayyuka don Allah kun ga babu babu inda shedan ya same mu ya same mu ina ce mu ina na gaba da al'umma musulmi babu malamai babu wanda ba malamai ba babu babu shirin ya samu wata gangara da maganar wayar nan maganar social media saboda duk abin da ya zanna ibada ne kuma ya zan abin da yake damuwa ta shine na ɗauki hoto na nuna wa mutane na ya zama damuwa ta ce mutane su gani na su yaba ina san na ji comment ya zan shi ne abuna ka san ko wani abun Allah ba ruwan shi da shi wanda ya gane karatu ya gane na ba ruwan Allah da shi wallahi kuma ce komai kan abu ana daukan karatu amma ya zama manufa ba wai a ji karatu ko a faru ba a'a ina son in turje na ina son a ce ni ko albabban almajiri misali misali kawai nake ya zama shi ne to shi ma Allah ba ruwan shi da shi wannan kada to kaga abin da shedan yayi mana wajen ayyukan ibada ayyuka ayyuka da ya kamata daga Allah sai mutum ya boye ya zama tsakanin shi da Allah amma kawai ya zama abin talla babu ma kamar masu tafiya aikin hajji da aikin umra na mutum yana da wafi yana haka har wata sanda ake siya wata sanda ta sa waya ta sandi ta zo siya daga lafrikan ana na yana kan a ma yanzu ba gan shi an jima zai hahar ba ga shi ne yana lafaika ina wani ina ruwa ne da lafaikan abin da yake tsakaninka da Allah ni na ruwa a ciki ha kamar sallah ne yanzu ina sallah da daddare ina nafila cikin dare na dauki salmi haka sun ce gani nan ina nafila da Allah ne kuma muku gobe za ku tuna ba ku ce gobe ba ka san dai ma magana Allah ba ko nake ku sani ha so da ke ku sani cewa ina sallah da dare shi ne ko kuma duk abin ibada da ya samu haka wallahi Allah ba ruwan shi da shi haji matsala matsala gaggarima da haka dole mu kula ya samu lagon sosai addu'a mutum zai wa yana sa a ɗauka ana gaya mutane ga shi ne yana addu'a sadaka mutum zai yi wa yana ɗaukar hoto ta ga shi ne yana sadaka na abin ya yi muni ba ya ce ya sa ce ya samu lagon mu sosai saboda duk waɗannan abuwa Allah ba ruwan shi da su Allah madaukakin sarki ya ce man amila amala ashraka fihi ghairi taraktuhu wa amalahu sai Allah ta ji wani wani aiki nawa ya kawo wani a ciki bayan yana son wani ya ya dan gani ya ce ya ce na bar wa wancan in ji Allah ana ba ruwan Allah ne shi yasa wani hadisi yake taron tashi alƙiyama Allah zai kira mutum ya ce kayi kaza kayi kaza a ce eh ce to ga waɗanda kai aikin nan su sun je su da ba ka lada ka da mun nan su kai to ga su kan izhab ka je wajen su ba ka lada sai ma ba za ka tinkare su wajen da kasan babu ladan da za su baka kawai alama ta cewa mutum ya yi hasara Allah ya kiyaye mutum ya zama ya yi hasarar aikin Allah ya kiyaye da aka dindare mu kula suna nan da yawa suna nan da yawa eh abun ba kyau na taɓa ganin hoton wata mata ana sallah tana sallah tana salfi na ɗaukai ma ka zama tana ta cikin sallah ba wai abin nan na na a salfi ce take tana sallah tana salfi an yi ruku an dauko sai ke ga sanar eh eh ga sanar tana sallah Allah kiyaye عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليأذن المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه وفي رواية ولكن ليأذن وليعزم من رغبة فإن الله تعالى لا يتعذبه شيء آخر an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ɗayan ku ya ce Allah ka yi mun gafara in ka so ko Allah ka ji kaina in ka so yace kan ɗayan ku ya fuska wannan magana yace saboda ai Allah ba mai masa dole ba mai tilasta shi shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya magana annabi Isa kullum na zo na karanta ayin na arai na tuni sai ka ga mutane na jamun damuwa domin Allah cewa yayi a gaya masa idan in arada la an yuzika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah ce me zai faru in ya ga dama ya kashe Isa dan Maryam ya kashe mamansa ya kashe duk mutanen duniya da halaka waye zai ce don me ba wanda Isa Allah mun tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya azini mas'ala mutum kawai ya dage ya ji ya dage ya doge kan abin da yake ruko ya ba da hankali a kai ba magana magana an so sa'annan saboda Allah madaukakin sarki ba mai masa dole a wata ruwa yake ta walakin ya azim wato ya ba da himma kan abin da yake ruko ya girmama fata da yake yi wa Allah da ɗaukaki sarki wato ya tare idan dai Allah zai masa saboda me saboda shi Allah ba ɗaukaki sarki ba wani abin da yake babba a wajen komai ƙarami ne komai kai ne kake da wani abu babba kake da wani abu ƙarami Allah komai daidai ba ba abin da ya gagare shi kawai abin da ɗan adam zai kiyaye akwai hari da Allah maɗaukakin sarki ya yi na bil adama kaga mu Allah ya yi mutane ba za ka ce kana sha'awar zama aljani ba na ka je ka dingi addu'a ta Allah kai ya mai da kai aljani ko ka ce kana son zama mala'ika misali ka saba addu'a Allah ya mai da kai mala'ika wannan sabon Allah ne Allah ya yi ka mutum a mutum za ka rayu haka za ka mutu a mutum kun ga irin ganganci da ake wa Allah yanzu shedan ya sanya mutane suna wa Allah wato ba ma rashin godiya ba ba ma rashin kunya ba ba rashin wato ya wayi wuce izgilanci in kana da wani kalma wato nuna cewa kawai ma Allah bai ta ba banda tsakoran kafirci da rashin hankali ya za ku tara 'yan mata wai kuna musu hutuba wai suna da right a gai a mai da su 'yan maza ku je ku tara 'yan maza ku ce wai suna da right a mai da su 'yan mata transgender wannan mummunan kokani in 'yan mata kuke ba ga su ba kuke nema in yan maza kuke ba ga su ba to ba an huta shi ne kuwa wai ka gane da gwadon kafirci ne wata ma da kafirci ya ci ta Allah ya yi ta da ita ta ce ita ya kamata ya ta zuci cin makafi ta je aka kwakwali kwalle mata ido ta sa baƙin gilas hana yare ita a ciki cewa yanzu ita ta yi abin da nan ta yake ɗaya jari har har ga su an na da kare ta zai ta ce amma ba kya yin nadama ba kya regretin wai wani lokaci da ya tuna kawai ni ka barci tsagwarin yara ka ce kana ido kai to yanzu ta zama makauniya sai a yi wanda kawai gudansa ne za su yi eh tsaban Allah kiyaye Allah madaukakin sarki duk abin da ya bayar ba abin da yake da yawa a wajen shi kuma na shi ne da haka in addu'a bata bata canza tsarin Allah ba duka yi kuma kawai ka ɗauka Allah zai ba galibi dama addu'a ɗan adam shine Allah ya ba shi kuɗi ko na mafi yawa o 90% to to kaga Allah ya ba ka kuɗi malala gashin sani sai ba ka eh kusan ba wata yin kula da sabi haka yake wato na eh malala eh ya ba ka kuɗi za ka kashe misali eh ai ka sa annan sallah sai ce mutane ba sa san tullaci amma ya fito kiriya eh ya fi sauki kuma mutane suna son su tara kuɗi amma damuwa ce wanda zai ya tara kuɗi abinda zai mar sauki kawai ta alheri wallahi shi ne kawai ya samu sauki wanda zai ya tara kuɗi ta badawa ta dama ta hagu ta gaba ta baya ta sama ta ƙasarsa to shi kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yace illa man fa'ala hakaza wa hakaza wa hakaza an yamini wa shimali yace shi ne kada yake da sauki amma wanda ya zama tarawa yayi ai ba wani abu sai hisabi gashi kuma da yawa da suka tara kuɗi ba su za su ci ba dan duk wanda ya tara kuɗi ba shi zai ci wannan ka'ida ce ta Allah in dai tarawa kai ce ka zauna da shirin ba za ka ci ba kana nan ne za ka mutu sai a ce ‘yan magada su yi ba magadan nan kuma duk abin da suka gara ma za su yi da kuɗin su na kuɗin su ne a cikin gaban magada ɗanka zai je aure na yawa zai je zai je abubuwa da yadda wasu za su samu abin da ka tara wani ma wanda ko kai shi ka baya yi zai zo ya more in zai iya aure a gidanka ɗanka tana da rabo mai yawa kuɗin da ka tara na mijinta ne na ka siya mar mota ha kana iya barin mata wani ya aure ta rabanta ne duka kai ka tara wasu kuma su zo su ci gullu kuma hisabi kai za a waran tashi kiya shi ne magana kai ne za ka je ka gaya Allah yadda aka sabo yawa amma su wannan kawai su ai an san su kaga ba wuya ko in aure hajiya Allah ina ka samu Allah ya ci hajiya ta bani ba shi ke nan ba shi ke nan shi an gama sai za ka mai yadda ya kashe amma ka ga shi ne ta wahala ya ta wahala in ba sa aka ci ba ma har yi su ta mutane in ba sa aka ci ba ma har sai ya sa shi zuciyar mutane ni ke dai kara kai shi damuwa kuma ga shi ne ci ba ya bari Allah kiyaye وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليأت بالمسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فأتني فانه لا مكره له متفق عليه aka mu hadisi daga Anas da Allah ya kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan da ku zai yi addu'a to kawai ya ya zama serious hmm shine ma'anarsa ya zama kawai ya roƙi Allah gaba gadi da kuma niyya Allah zai amsa ba magana cewa ya rinka cewa Allah ka bi Allah ka bani in ka ga dama babu yace saboda Allah ai ba mai masa dole eh wanda ake masa dole shine ake cewa ka ba in ka dama saboda ko da zai sa ko baka ga dama maka bayar shi na to shi Allah babu wani kawai sai dai ka roki Allah eh sai babu karahati kauli ma sha Allah wa sha'a Allah wannan babu zai magana akan musulunci ya hana mutum ya ce abinda Allah ya so kuma ka so abinda Allah ya so kuma wane ya so ba a faɗin haka da larabci akwai kalma da ake karawa sai ta canza ma'anar magana sai ta bada wata ma'ana da wanda za ta canza mashi'ar Allah da mashi'ar wani sai ya zama mashi'ar Allah ita ce mashi'a ta gaskiya mashi'ar wani tana bin mashi'ar Allah kaga in Allah ya zuba wa mutum zai alƙawari zan zo waje kaza zan yi kaza in Allah ya yarda sai kaga shi nashi mashi'ar tana bin mashi'ar wa mashi'ar Allah idan Allah bai ga dama ba gobe ma ba za ka tashi shi kenan kaga babu in bai ga dama ba za ka tashi ba ka jin daɗi ba za ka iya zuwa in bai ga dama ba inda za ka sai a ce an rufe hanya babu zuwa abubuwa da yawa da haka kan yana halin shi shi ne mai mashi'a an huzaifata radiyallahu anhu yamani radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد سيء أسمع حديث daga Huzaifa bin Yaman yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku ce abinda Allah ya so kuma wane ya so kaga kenan kun hada wane ya zama kamar kishiyar Allah sai dai ku ce abinda Allah ya so sa'annan wannan kalmar ta sa'annan na ta summa ita take bambance cewa wannan mashi'ar ka kai taka ba ita ce mashi'ar ka mashiyar Allah wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah daman iyaka dan adam ce dama Allah ya gaya mana wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah kada ka ce zan yi wani abu gobe sai idan Allah ya wannan ka'idar musulmi duk abin da zaka yi zaka zo insha Allah ku zo na zaka bani in Allah ya yarda zan ba wannan ita ce ka'idar musulmi komai insha Allah saboda idan Allah bai daba duk yadda ka ga ikon da kake da shi zai zama babu in kuma ba ta shehu ja za ka yi ba shine ya samu kuɗi ga shi zai je kasuwa ga kuɗi a zuci ya ce masu shi wani je ne mana cefane ta ce ka ce ya da ce nan nan kasuwa wato ba ne ka ga kuma kuɗi to ka ga magana da shi ne da ya ji kamar shiga kasuwa ya ka samu yan sane su suka yanke kuɗi ya je ya ga kaya ya nemi kuɗi ba Baba shi ne sai ya koyi karatu dan da ya dawo gida ma ya kwakwata gida matar ta ce wa ya ce insha Allah ya ce insha Allah jihadi ba da haka ya koyi in ja Allah ba mu gana wa ne ce ce ce na ya yi da da ce ta koma yanzu ya fara lalle insha Allah ce insha Allah ku ci in kalma a zama ba shi bane sai babu karahatul hadisi ba'da isha isha al-akhir wannan babu zai magana an hana hira bayan isha hira ina masu dandali ina masu majalisa na ina ina masu daba ko wajen taro to musulunci ya hana bayan isha ta gida sai makaranta sai wajen kasuwa in kana yi da daddare ba ne na wajen neman wani abu ne na amfani amma kawai ka zauna hira a ka je ka yi hira da iyalanka in ba ka da iyali ka je ka ta karatu Qur'ani har bacci ya kwashe ka na kenan shine ce wal muradi bihi al hadith alladhi yakunu mubahan fi ghayri hadha al waqt yace abin da ake nufi shi ne hira wanda yake halal ne in ba wannan lokaci wato lokacin ne aka tsare ba a yadda ya zama lokacin hira ba wa fi'luhu wa tarkuhu sawa kai wannan hirar ko ka bar shi daidai ne wato kaga ba wai ana nufin cewa in ka je ko za ka yi wani abu na haram ba na ko za ka ha kai da ce normal ne ita amma ba a san kai bayan isha an gane magana in da mun mara kyau ne ai ba magana wani a kayyade isha ko wani lokaci an hana in dai magana mara kyau ne amma hirar da aka baka dama ka yi to ba a san ka sanya ta bayan isha zama lokacin hira يجب أما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها yace amma idan magana ta zama da kyau ce hiran da ake yi a wajen majalisa cin namun mutane ake yi zagin mutane ake yi to yin ta bayan isha kuma ya fi tsananin haramci an gane wato ta fi sauƙi da rana da to shi zai zama haramcinta ne ya girma idan ana yin ta bayan isha karhancinta ya yi girma idan ana yi bayan isha ya ce wa amma hadisu fil khabari kam za ka rasa ilmi wa hikayat salihina wa makarim al akhlaq wal hadith ma al wa ma talib al talib hadati wa nahu dhalika fala karahata fihi bal huwa mustahab وكان الحديث بعذر المعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرت ما لا يجي يجي أما مغنى كإلمي كما يجي إلمي أتى مكانا تالا كجي كي كرات يجي كمذاكرة العلم yace da kuma a samu wani littafi ana ba ku tarihin mutanen kwarai bayan sha da kuma tarihin mutane masu ɗabi'u in kun duba da a ƙasar hausa ana tatsuniya to abin da ya faru saboda maimakon tatsuniya kaga sai a ringa abin ga abin na a sahabatu aular rabi ko ga sunan ga sunan dai littattafai na tarihi yadda zai ba da labari akwai na yara akwai ga sunan wanda zai zama a madadin tatsuwa saboda tatsuniya karya ne amma wannan tarihi ne na gaskiya akwai littattafai na yara ka je to duk bayan isha yara su taru za ka musu fesa za ka ba su tarihi na bayan Allah amma ba wai ka ba su tarihin da kuma za su ji kaman ka ta musu ba a tarihi tana nan littattafai wanda yaro ma zai na Allah Allah gobe ta yi a ƙara masa yanzu yana jin daɗi yadda zai yi tatsuniya take ɗauka hankali haka kuma tarihi hikaya suke ɗauka hankali haka ya kamata duniya gida in ma ba ka ringa ji kana sararawa ya zama kullum akwai abin da kake wa yara yadda muke wa yara mu rabu da su cewa al'umma ko gari ko gari na nan mutanen gari su dinga musu tarbiyya kuskure kuma mutum ya rayu baya zama da 'ya'yan kuskure ne jama'a al'adan bahaushe ne na jan bahaushen ma ba kowanne ba ko ko kowanne babu muguwar al'ada da bahaushe yake da shi kamar nisa da yake yaya bahaushe ya yi nisa da yaya ce kuma wallahi ba musulunci ba yaya amana ce yawa shi kawai hausan ya zuba a ciki kawai shi kenan kai abin da za a ji a cikin karan kiyama ana tambayan ka ɗaya daga cikin yadda aka yi ko na kai za ka yi nisa da shi ai ka gani ko a nan ka bai kamata ka yi nisa da shi tunda ka san kai Allah zai tambaya da da uwarsu da ƴaƴan kai Allah zai tambaya ya kai amanar da na baka ya kai da ita kaga dai tunda amana ce a ce bayan isha baka san ina je ba ai kaga baka rike amana ba duk wanda za a ce dare ya yi baka sai inda yaro ke ba yi ka ci amana eh cin amana dole ne ka sai ina yake ina yake me yake ka tsare shi har ya yi hankali ka yi masa abin da za ka yi masa shi ke ka san da amana da Allah ya dora ba amma da hawa sai ka kawai an mai da abin nan kawai kowa ya ba maganar ta kan kai ta kanka ta kansu za ka yi umarnin Allah ne ya ayyuhan ladina amanu ku an fuka kuma ahli nara ya ku waɗanda ku fi ku tsare kawo nan ku ku tsare ka iyalanku daga shiga wutar ne Allah da ka ga ba maganan kai wai kai ka sha ba kai ka yi sallah ƴaƴanka ba su yi sallah ba ai baka da sauranka kai ka tsare doka Allah su ba su tsare ba ba da saura dole ne da musulmi ya sani amana ce da kuma dole ya tsaye ba ma yadda ake tasowa ne sai ka ga an yi nisa na nufin babu wani alaƙa amma alhamdulillah wasu na gyara haka ta an tashi ana da alaƙa mai kyau na fahimtar juna za a zauna yin magana da hankali to wannan haka yake amma shi kawai ya ɗauka wai ba wasa da yara to wai ta kai wasa da su ai ba wasa ba na tarbiyya ne ba wai magana kawai ba wani irin abu wani irin abu fa za ka gani kai da ka gani ka san shi ma rigima ne rigima ne na shaidan a ɗauka al'adu ne aka kawo mutum kuma kuma sun saba wa shari'ar musulunci yanzu misali zan ma misali hannu gaisawa kai dai a matsayin ka na ɗa karka tinkari baban ka kace ku gaisa ai kun gane kuskure amma shi ya kamata ya tinkare ka ya ce zo mu gaisa ai kun gane haka shi da ba in yawa sai yaron da kamar ta biya kuna gaisa haka zai tashi na haka zai tashi kuna gaisa kuma ba wai ba magana ne ni bane yani kiya da gaskiyan da kai maka biya kuma haka ga kuma to aka gaisa da ungozi na gashi ga sunan kana gani a talabijin ungozi ma ana suna ba da hannu ana gaisa da shi don ba za a gaisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaisa da yara to kai don ba za ka gaisa da su ai sannan da za ka wa kanka kenan wace al'ada ce ta sa kai ba za ka gaisa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san da ya fi ka na ina nuhu wai misali ai ka ga dai dauci yana gaisawa da yara to ka ga wata al'ada ce za ka biye mata ka ce kai ma ka gaisa da su kaga kuskure ne suna nan ire-iren wannan kuma shaidan ne yake tahowa ta kasa kasa wani abu ya taba faruwa da ni ya dade wani ya yi aure a gidan da mai aure to irin wannan ba a gaisawa da yara ya zo abuja inda ce wani abu shekara talatin kuma bai ya zo nema na amma bai gani bai gane da wani aka ba ko riga bai gane shi da kai shi ya zo ya mun sallama ya bani hannu muka kai sa to ni ko na masa abu da sai bai tambaye ni ba sai kuma yayi gaba sai ya tsara wanda Allah yana neman wani ni ba sai aka ce masa ai ga shi da muna zai ya zo lokacin kuma sai wani zaki kai ne ka bani hannu sai ni ne yadda ka ji tambayan nan kuma shi ya zai bani ba wasu amma yamman dariya to nuna maka ya kai ka zo ka bani to shi irin ba a gaisawa da yara yana ba daidai ne a shari'ar musulunci amma dai yana ƙara jaddadawa karka je baban ka bai gaisa da yara ka ba shi ba ni na saka ba ba ba na yawa ni kuma ba haka na gaya ba na ce iyayen ya kamata zuwa yara na wannan tarbiya akwai wanda da yawa sun yara na nan kuma la lafiya lau babu saboda mu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai magana al'ada na suna jin daɗi mana ai duk lokacin da uba ya kusa da yara yara na jin daɗi sa'annan zai fahimci abubuwa da yawa na rayuwa amma in yayi nesa da su bai san me suke ciki ba bai san me suke ciki ba kuma suna yara yanzu suna da wayo suna da wayo ka yi kusa da son wannan da ka gane in- inda suka dosa yara yanzu Allah ya yi su da wayo da da iya fahimtar zance ba irin yaran da an taba mun taba zuwa gidan wani suna a kano ya daɗe ya daɗe da a nan an zo ya zauna a nan a nan kwancin layi sai muka je karo ran da matar ta aihu ranar aka yi wani ba mu sake zuwa sai bayan yarinya ta kai kamar kun shekara biyu ne haka ta zama irin sai muka je gidan sai ya ce kai rabonka da gidan nan mala kaza da kaza da kaza da kaza ya ce cin ranar sunan wanci ya yi wannan ba a shi tana jihu sai ta zo ce wanda zo sai ta zama wannan ta ce eh wai shi ta ce ran suna na wallahi ba na gaba wallahi yadda ka ji Ah, saboda ta ji mun ya ce rabon mu da gidan rasulun da su kaza ban mantawa ai ta ji ma ta yi wai da lafiya ta ce na suna kuma ta take eh tunda ta ji ranar buka eh kun ga rabon da gidan Ƙarfe na ake ta Rabu nan. Ba da sai mun gama haka gaya nan. Saboda kana tura wani zai shiga. Bari sai ka fara gaya nan. Insha Allah. Yawa, shi ne sai ma da ya ce idan magana ta zama hirar da bako bakon ka yazo bayan isha wannan za ku iya zama a yi bayani shi ma babu komai sa'annan da abin da ya kamata ko ne yazo yana da wata bukata har ya zo bayan isha ka ce a an gama an hana magana ba a isha a za ka saurare shi yi bayani kaga ai ba hirar na na na na yadda aka saba duk wanda ya ce wannan abu ne mustahabi ya ce haka nan duk abin da zai tasowa abin da ke tasowa wanda yake na a tattauna bayan isha ba laifi a yi ya ce akwai hadisai da yawa wanda suka ambata abin da ya ambata ana bi barzata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha'i wal hadith ba'da muttafaqun alayhi an samu hadisi daga abi barzata da Allah ta tabbata gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai san bai san a yi bacci kafin isha wato manzala baya san a yi bacci kafin isha sa'an nan bai san a yi hira bayan isha wato hira ta gama gari ba amma ban da hira da matar ka kanka ka ce an hana hira bayan isha a ita kai ibada ne in ka je kana hira ma lada ake baka da iyalinka وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا آه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه أسامة حديثي دقا ابن عمر يدالة كان ثبت عقريسي yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha tare da mu da yayi sallama sai ya gaya mana wannan hadisi wato ya kawo ne ya gaya mana cewa in karatu ne babu laifi ai an gane in karatu ne yanzu muna iya karatu bayan isha har karfe goma sha biyar eh manzo Allah ya ce bayan isha ne sai ya ce mana ya ce manzo Allah ya ji ya ce mana ku bani labari wannan daren wannan daren yau yau yau din nan da kuka gani mazala ya ce kun ga wannan daren naku duk wanda yake duniya duk wanda yake duniya kowaye daga yanzu wannan daren zuwa shekara ɗari zai zama baya wato babu wani a duniya daga yau din nan da za a zo bayan shekara ɗari ya zan yana nan ai kun gane magana wato ya mutu to na in ji wa in ji ka ba ni dai ban fara ba kasan ko Allah ya wani dogon kwana zai shekara ɗari da sittin na? to wani zai ɗari da ɗan biyu ko ɗari da biyar ai inda za ka gane duniya gaba ɗaya kawai duniya ba ta yi ba wallahi duniya ba ta yi ba in an barka ma an barka an barka kai da kanka sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya kake ka wallahi kai da kanka sai ka roki Allah ya dauki rayuwarka saboda za ka dawo duk abin da kake iya yi ba ka iya yi abinci ba ka iya ci zama ba ka iya yi kwanciya ba da duk abin da dan adam haka Allah ya dan adam haka kuma Allah ya halitta dan adam sun maradada wa asal safi haka ne haka Allah ya halitta dan adam shi yasa kawai hikima da dan adam zai yi da wayo da dan adam zai da dabara da zai kawai ba Allah wallahi kawai ya kura wayo amma bayan shi duk abin da zai yi kawai shiri ta za ta zama ba ta da wani kima ba ta da wani daraja domin shi karan kanshi duk abin da ka sani yana iya yi zai dawo ba yi duk abin da yake da iko zai dawo ba yi abin da yake duk da tara na ban an kama soya ma kifi an soya ba kaji an an kawo ko kallon su ba za ka yi amma yanzu ka ga na soyo ma su na an zaka ce a je a kawo ma mineral ko haka ne rayuwa ɗan da haka ɗan adam ya ribaci lokacinsa ya aiki da damar da Allah ya ba shi don za ta zo ta kare ba inda zai zama ba abin da zai rage da mun da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kokari ku yi amfani rayuwar ku kafin mutuwa ku yi amfani ku yi amfani da lafiyar ku kafin rashin lafiya ku yi amfani da kuruciyar ku kafin tsufa ta ku yi amfani da an ku kafin talauci haka nan kowanne kai ka ribace don wata nan zai zama babu shi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi shekara dari a duniya daga wannan lokaci da yara da kanana da wanda kowa bayan shekara dari zai zama sai wani mutum ba shi ba ya gaya musu wannan hadisi وعن انس رضي الله عنه انه منتظر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه قريبا من شهر الليل فصلى بهم يعني العشاء ثم قال آه ثم آه قال ثم ثم ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة منتظرتم الصلاة رواه البخاري an samu hadisi daga ana da Allah subhanahu tabbata a gare shi yace wata rana sun yi sallar magariba suna zaune suna jiran isha maza Allah ya shiga gida maza Allah suna jiran ya fito bai fito ba har sai da wato lokaci ya ja ka ɗauka a ce yanzu ana zaunen nan liman ya ki fitowa har kamar sha ɗaya ba zai zai samu ba ko to sahabbai kowane kowane wanda yake suna ta jira annabi sallallahu alaihi wasallam wata har suna gingi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya mun sallar isha sai kuma ya mutu hutuba yanzu Allah sallah sai ce ku saurara mutane da yawa sun dade da yin sallah sai sallah ko ya tafi gida yace ku kuma har kuma har sun kwanta yace amma ku ba ku mishe ba kuna ta jiran sallah wato wannan lokaci lada kuke ta samu yace saboda ba ku wuce ba kuna sallah matubar kuna jiran sallah wato wannan tsawon lokaci da kuka zauna Allah yana ba ku lada kuna sallah eh jiran sallah jiran sallah sallah duk wanda yake zaune a masallaci yana jiran a yi sallah to ana ba shi lada kamar yana sallah shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu Allahu a'lam alhamdulillah da ne na kira sallah ga malam zai ba mu labari kuma suna da fahimtar abubuwa eh za ka ga yanzu yaro ana zama da shi a yi bayani na mara hankali kuma ya gane kuma wasu yayan akwai da yawa abubuwa da suke suna ga yaran ba sani ba duk sun sani suna da wayo na ga mutumin da bai sai ƴaƴan shi su rike waya ɗan mata ne sai da suka rike waya shekara biyar bai sani shekarar su biyar eh suna da waya amma bai sani yana ta mamaki ina suke koyewa yaya suke tafi duk a gidan amma zai sai ya mu aske faɗa ai zuwa ko in za su yi waya ko abin da ake suke waya kaga suna da wayo shi yasa a zauna a yi magana da su duk gashi Allah Allah na'am لا to bacci bayan sallar asar akwai hadisi wanda yake malamai sun ce ba hadisi ba ne na? to da bayan asuba da akwai hadisi wanda ya yi magana na ina iya tuna hadisin ma malamai sun ce ba hadisi ba ya hadisin na cewa man nama ba'd al-asri fa talat aqaluhu fala yalubanna illa nafsa duk mutumin da ya bacci ba la'asar ya tashi ya haukace to kare ya zargi kowa ya zargi kansa to ba hadisi ba ne amma dai wani lokaci ne wanda ba lokacin bacci ba ne kamar yadda zo bayan asuba ba lokacin bacci ba ne saboda lokaci ne mai albarka lokaci ne da ake na addu'a ai kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salla asuba ya zauna a wajen da yake yi salla yana ambatan Allah har rana ta fito ya tashi raka'a biyu za a ba shi ladan haji da umra maza Allah sai da yake tammatan tammatan tammatan cikakku cikakku cikakku kaga aiwa lokacin barci bane wajen amfani amma duka idan akwai larura ko ba lafiya na ko wani wata tafiya an gaji misali wanda yake aikin hajji ai bai lokacin barci misali shi ma yana iya barci to in dai larura amma mutum ya mai da shi ɗabi'a wannan kuskure a gaga ne misali ya mai da duk bala a kan lokacin da zai bacci ke wannan ba daidai ba ne a ya mai da ba ba lokacin bacci in za ka yi bacci ka jira in rana ta fito sai ka kwan na nan ba laifi sai ka yi baccin ka amma dai wannan lokaci yana da tsada yana da tsada ne Allah wa ala na'am wa alaikum assalam alaikum salam wa rahmatullah wallahi sai an dole ku tare ita duk idan musulmi ya ba da haya na shago ana sai da abin da yake haramu to dole ne ya yi duk abin da zai yi a shari'ance ya da ita na ko ta bari ko ta dawo sai halin kake shi ma shazin sun akwai matsala an ka shige shi don akwai na masu maganar shari'a akwai kuma wanda yake ba shari'a to gara shi da sauki shi na jiya da yake akwai tsinuwa ƙarara mutum bakwai wani ta ruwaya wata ruwaya har sun kai mutum ina jin tabbas duka Allah madaukakin sarki ya la'ace su da ita kanta giya da mai sai da ita da mai shaida sai da ita da mai tatsota da mai dandafarta da wanda aka aika ya tuwo ta na da wanda aka tuwo wa ita na da mai cin kudinta hmm? eh ai na samu takwas ba a daukon ke na? mece da ice block duk lokacin da ya san cewa kwastomansa na ice block biya yake sawa haramun ne sai da ice block amma kuma kai ba a tura ma musulunci wanda zai suka kara ka ce me za ka yi ba ba ruwanka ina ruwanka ana ta da kankara ana ta da kankara ai kamar mai awu ne kullum na kan bada misali wani masu bada misali da mai awu haƙi kana sai da dawa kana sai da masara kowa na zuwa ya siya kai kawai kana sai da abinci kana da kwastoma shekara goma yana siyan dawa yanzu ya sai buhu biyu ya sai biyu ranar da bayan ka siya ya ba su kuɗi ya loda an ajiye ya ce bari akwai wasu kayansa da za a kawo ma ya zauna a ce ka ma ƙashin mun daɗe da kai fa baka san inda nake ba a da ban sani ba ce na gidan burkutu nan na waje daidai kaza China shi ne ne kun ji wannan da suka ce wannan dawa da ya siyar haramun ce sai ya karfi kayansa wannan ta ranar kuma daga ranar haramun ne bai ƙara siyar ma da dawa amma ba ruwan shi da me yake da me yake ba ba zai tambaye shi me za ka yi da dawa kan ka da dawa amma duk da ya bayyana gare ka cewa wannan giya yake da abin da kake siyar su haramun ne ka siyar da shi ko da abin halal ne a ce da shi sun faɗi janar ka'ida da Allah ya bare ce wa ta'awadu ala albirri wa taqwa ce wala ta'awadu ala al-ithmi wal udwan ku yi taimake ne a abi Allah kada ku taimaka a saba Allah kaga wanda yake kamar mai tafi ne ai misali ba ruwan kai na la'aji yawa ne ka ɗauki mutum ba za su ce me za ka yi ba in ka gaishe shi yin ka yayi yawa ba ruwanka ina rawa ruwanka amma duk ran da kan yace ma ai kullum ina shiga sirrin ka ai ina zuwa mai yana zuwa ya sha giya ne yana zuwa ya yi zina ne kuma kullum kwastomin ka ne daga ranar ka ne na ɗauka shi amma sauran za ka ɗaukowa ruwanka والله اعلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم gobe in Allah ya kai mu za a karbi kudin marayu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك عنبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين